الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a cikin wannan darasi da muke gabatarwa na al-waqf wal ibtida ilmul waqf wal ibtida ko muke al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ulum al-lughawiyyah wash shar'iyyah to ajiya mun yi karatu Allah ya kaddara mun kai karshen ayoyin da muke son mu dauka a cikin wato suratul an'am a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a cikin suratu al'araf wannan shine majalisinmu ina ganin ko zamanmu na goma kenan ko? yawwa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya cikin littafin al-waqf wal ibtida fil qur'an al-karim wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a shafi na 269 yake cewa qaul al-mabhath ath-thani cikin mabhath thani ya kawo shi qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة آيات واتو أشرين ترزوا تلاتين أتكن سورة الأعراف يتي اختلف العلماء ما لم يسن يسابالي في الوقف وجن أيوا على رأس الآية شنزا أتيا كان رأس الآية كرشان آية كي في ووصلها بما بعدها da kuma sadar da ita da abinda zai zo baya kenan da ayat da ta zo bayanta ala qaulaini sun yi sabani akan magana biyu al qawlul awwalu magana ta farko annal waqfa ala ra'sil aya zaka tsaya ne akan aya ta'udun tam ya cika al qawlul thani magana ta biyu annahu la waqfa ala ra'sil aya ba za a yi waqafi ba bal tusalu bima ba'da hadha a hada ta da abin da zai zo bayanta kenan waɗanda sun ce ana tsayawa zaka karanta kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة وانا سنكتكم أنا سادر و ذاك كرنتاك محكا كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة تو ووجه القول الأول فسكا كو دليلي تما غنا تفرقو أن الجملة إتا جملة انتهت تاكاري على رأس الآية أكرشان آية كنا يعني أنت كان آية أنا دفن كرشان آية ثم استؤنف ko sun masta a nafa kenan sai Allah ya ci gaba da bayani fa qala yace fariqan hada wata jama'a an shirya da su wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wata jama'a kuma bata ta tabbata akan ta kenan wa fariqan da an kace kalma ta fariqan al-ula ta farko mansubatun bi hada za a yi mata nasaba ne da hada kenan asalin shi hada fariqan wa fariqan athaniya ita ko fariqan ta biyu mansubatun bi idmarin za a yi mata nasaba da idmar ma'ana abinda an ka shafi fi bi idmari fi'lin fi'li wanda an ka shafi wanda za a kaddara yufassiruhu ma ba'dahu kenan abinda zai biyo bayan shi shi zai fassara shi bi ma'ana wa adalla fariqan haqqa alaihim ad-dalala an batar da waɗansu waɗanda wato bata ta tabbata akan su kenan dan yace wal ma'ana anna Allah akhbara annahu qadirun ala i'adati al-khalqi yawm al-qiyamah kenan ma'anar ayar Allah ya bada labarin yana da ikon ya dawo da halitta ranar tashin alkiyama kamar tada a khalqahum kamar yadda ya kage halitta su ya fara ta wa laysa awwalul khalqi wato halitta ta farko bata kasance ba bi ahwana alaihi mafi sauki gare shi min i'adatihi daga mayar da shi an gane ku duk ɗari ga Allah fa hadhihi al-aya wannan aya ka qaulihi kama bada'na awwal khalqin nu'idu cikin wato suratul anbiya aya ta 104 kamar yadda muka kaji halitta haka zamu mayar da ita wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kun zo muna kuna ɗaya ma'ana makadaitan ku ba tare da mulki ba ba tare da kuɗi ba ba tare da abu ba an gane ko yawwa to nan da an ka ce kama khalaqnakum awwala marra kamar da muka halice ku ba ana nufin ba cikin komi tunda awwala marra ne an dauka ai asalin farkon halittar da arba'in daga maniyi na ba ana nufin maniyi za a mayar da ku ba sannan ba ana nufin za a mayar da ku jinjirai ba a akwai wasu abubuwa ne wanda za a mayar da su tamkar su wa yadullu li hadha al-ma'na hadith ibn Abbas abin da yake nuna wannan ma'ana hadisi na ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da shi da babansa kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innakum ku tuhsharuna za a tayar da ku ila Allah zuwa ga Allah ko za a taro ku zuwa ga Allah hufatan ba ku da takalmi jam'i na alhafi sai a ce hufatan mutumin da yake tafiya bai da takalmi an gane ko ko ko kuna tafiya akan farfeci in ji malaman zauri farfeci shine ta wannan fata ta ƙasan kafa ita ake cima farfeci ko herheci uratan kuna huntaye waɗanda ba su da sutura shi ne huntu jam'i na al'ari kenan hurlan za a tayar da ku da loɓa ba kaciya an gane ko sai zamanto jam'i ne na aghralu aghralu alramma yan an ce ahmaru macen shi sai a ce hamra'u jam'in shi sai a ce humrun to shi ko ga mufrad aghralu shi ne da ba a yi yanka ba to da yake mace ita ba a yi mata yanka ba a ce mata gharla'u mun gane ko amma da yake su ma mata ana musu irin nasu yanka to jam'i sai a ce ghurlan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kama bada'na awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka kage halitta haka zamu mayar da ita wa'adan alaina kenan alkawari ne wanda yake akan mu na ala tana nufin sama ko ba haka ba to la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majaza ba cewa rabbina saman Allah a alƙawli ne wanda muka dauka sannan da yace alaina ita kalima ta ala mush'iratun bil wujubi tana nuna abu yawa ajaba in ka ce alayya an af'al kaza kana nuna wannan abin kamar wajibi na gare ka to dan ba ana nufin akwai abu wajibi saman Allah ba Allah ya dauka muskan sa alƙawli mun gari ko yawwa sai Allah ce inna kunna fa'ilina mu mun kasance masu aikatawa nan annunu littazim ta inna da kunna hakanan da yace fa'ili ne bai ce fa'ilun ba kuma nan ma ya'un da nunun alamatul jam'i littazim yawwa kiran wa yu'ayyiduhu abin da yake ƙara ƙarfafa wannan ma'ana annal ayata ita aya fi siyaqi mukhatabatil kuffar ana yin bayani ne cikin siyaqin bayani ne ga kafirai almunkirina lil ba'si waɗanda suke inkarin wato musun za a tayar da su fahiya tuqarriru al-ba'th tana tabbatar da za a tayar da mutane wa tastadillu lahu kuma tana kafa hujja to shikenan sai mu je wa wajhu al-qawli thani magana ta biyu anna fariqan su ko sun kace a a ba a tsayawa sun kace fariqan mansubun bil fi'li ta'uduna kenan za a yi masa nasaba ba wani fi'li za a kaddara ba an gane ko ko ka ce hada fariqan a a sai dai ta'uduna alal hali kenan mansubun bil fi'li ta'uduna ala al hali kenan matsayin hali take fa hiya muttasilatun biha lafzan wa ma'nan tana da alaka da ita wato ta'uduna tana da alaka da fariqan muttasilatun biha lafzan ta fuskar lafazi wa ma'nan da ma'ana ka annahu qala kamar dai an ce ta'uduna za ku dawo ala halil hidaya akan hali na shari'a wad dalalati da bata an gane ko halin da za ku dawo akan wannan hali kinan halin da kun ka mutu akan shi da shi za ku tashi wa ya'ayyidu hadhihi qira'atu ubay abin da yake karfa wannan qira'atu ubay bin ka'ab sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama bada'akum ta'uduna fariqayn kama yadda Allah halicce ku za ku dawo fariqaini jama'a biyu sai fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wal ma'ana ma'ana annakum ku ta'uduna yawmal qiyama za ku dawo ran tashi alqiyama fariqaini jama'a biyu fariqun hadahumullah jama'a wanda Allah ya shiryar da su fahumus su'ada su ne masu arziki masu rabo Allah ya sanya mu cikin su wa fariqun sai wata jama'a haqqat alaihim ad-dalala bata ta tabbata akan su fahumul ashqiya su ne wato ashqiya marasa arziki jam'i ne shaqiyun Allah kai mu da tsari as-su'ada kuma jam'i ne na sa'id fata'uduna kama kataba Allah za ku koma kamar yadda Allah ya rubuta fi ummul kitabi a cikin ummul kitab lauhil mahfuz kenan faman kutiba min ahli sa'ada wanda an ka rubuta cikin masu abin nan mutane ba su arziki Allah ya sanya mu daga cikin su ada yawmul qiyama nan ada ba ana nufin ya dawo ba in tabihu sara kenan zai bayyana eh kamar da kafirai sun kace Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina eh kenan aw la tasirunna nan kenan nan za ku wayi gari yawmul qiyama ran tashi alqiyama min ahli sa'ada daga cikin mutanen da adda arziki Allah ya sanya mu daga cikin su wa man kutiba min ahli shaqawa wanda an rubuta shi cikin ma'abuta rashin rabo kenan mara arziki ada zai bayyana yawmul qiyamati ran tashi alqiyama min ahli shaqawa daga waɗanda ba su da rabo kama qala ta'ala kama yadda Allah ya faɗa huwa alladhi khalaqakum Allah shine ya halicce ku kum bai ce wa kunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath faminkum kafirun bai ce faminkum wa minkunna ba kafirun wa kafiratun li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath daga cikin ku akwai wanda yake kafiri ne wa minkum mu'min akwai wanda yake mumini ne ke na rubuce yake mun gane ko to asarul waqfi wal ibtida ala al aqida menene tasirin al waqf wal ibtida akan aqida to al qawl al awwal magana ta farko fihi istidlalun akwai kafa hujja li taqrir al ma'adi dan tabbatar da makoma cewa akwai qiyama fa qarrara subhana Allah ya tabbatar an gane ko tsarkakakken sarki annahu qadirun shi yana da iko ala i'adati khalqihim zai sake mayar da halitta su kama wato qadara kama qadarni alabtida'i khalqihim kamar yadda ya fara halitta su awwala marratin karo na farko kama qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وأما على القول الثاني أما ينكر أكي مغانا تبيو فإنه يتضمن يتضمن إثبات علم الله شيكو وانا ينا قمشد تبتد إلم الله أغانيكو وقدره السابق دا أبين الله يقدر وان دي وأن الخلق cewa su halittu yasiruna ilaihi za su koma zuwa ga abin da Allah ya kaddara la mahala ba makawa fa fihi ithbatul qadr an tabbatar da kinan qada na qadar na hukunci na kaddara ta ubangiji wa ithbat wa kitabatul a'mal kuma an tabbatar da an rubuta ayyukan mutane wa anna kullu abdin cewa kowane bawa qad kutiba fil lawhil mahfuz an rubuta a cikin lawhil mahfuz ashaqiyun shin mara arziki ne huwa shi amsa idun koko mutum ne wanda yake mai rabo wa sayuhsharu yawmal qiyama za a tayar da shirar tashin alkiyama kazalika kama haka hakan yadda an ka rubuta fa kamar yadda Allah ce fa ammal ladina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz ina fata an fahimci yawwa to da an ka zo wajen tarjihi ya ce allabi ya zaharu abinda yake bayyana an gane ko wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah ko ba haka ba wanga usulubi ne rashin kiti zaga da ya ƙara fassara aya sai ce wal ilmu inda Allah ta'ala annal ayata ita aya muhtamilatul lil qawlaini duka waɗanga maganganu biyu aya tana ɗaukar su an gane ko ya ce wa yu'ayyiduhu abin da yake karfafa wannan annal wajhaini fuskoki guda biyu fi tafsiril aya a cikin tafsirin aya marwiyani an yi ruwaito su an ibn abbas daga ibn abbas radiyallahu anhuma Allah ya kaddar da shi da babansa wa mujahid da kuma mujahid rahimahullah Allah ya masa rahama wanda dalibi ne na ibn abbas yace ma'a mulahazati tare da mulahaza anna akthar al-athari mafi yawancin athar abubuwan da aka ruwaito anis salaf daga magabata tufassiru al-aya suna fassara aya kenan su al-aqwal kenan bil qawli thani da magana ta biyu wa huwa anna al-murad abinda ake nufi kama bada'akum su'ada'a aw ashqiya'a kamar yadda kaji halitta ku tun farko kuna masu arziki su'ada'a kenan aw ashqiya'a kuma sa arziki kadhalika ta'uduna yawm al-qiyama kamar haka za ku kuma ran tashi al-qiyama yace wa qad ajaza al-wajhayn fi at-tafsiri waɗanda sun ka halatta a fassara ayar waɗannan fuskoki guda biyu ta'ifatun kabiratun min ulama akwai jama'a mai yawa ta malamai wa minhum daga cikin su ibnu al-ambari wani malami ya jama'a ibnu al-ambari wa ibnu atiya da ibnu atiya war razi da imam fakhruddin razi wal qurtubi da imam al-qurtubi wa ibnu kathir da ibnu kathir wa abu hayyan al-andalusi ana kiran shi abu hayyan at-tauhidi kuma da kuma imam al-ashmuni mai sharhin alfiya malam abdullahi ba wancan sharhin alfiya na ibnu aqil ba wa muhammadul aminu shankiti da kuma muhammadul aminu shankiti mun ji wannan da kyau ya ce to waƙat ta ƙarrara ya tabbata fi ƙawa'idin tafsiri a cikin ƙa'idojin ilimin tafsiri annal ayata ita aya ta alƙur'ani idza ihtamalat wujuhan in tana ɗaukar fuskoki ma wato fuskoki kenan lam yakul li ahadin to ba zai kasance ba ga wani kenan bai yiwuwa ga wani sarfa ma'anaha ila ba'd wujuhiha ya juyar da ma'anarta ita ayar zuwa ga sashen ma'anarta duna ba'din ba tare da sashe ba illa bi hujjatin sai da hujja in ayar ta dauka ma'ana uku ko hudu baka ce a'a wanga dai za dauka watsar da ita in kace ba a dauka wadancan to kawo dalili yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani kaga nan ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri game da ilimin aqida ayar da za mu je kanta ta gaba za mu dawo cikin littafin alwaqf wal ibtida wa silatuhuma alwaqf wal ibtida fil qur'an al karim fil qur'an wa silatuhuma bil ma'na na ustad dr abdul karim ibrahim awad na kasar misra shi kuma a shafi na hamsin da uku yake cewa dan ya kawo misalai ne na silatul ilm waqf wal ibtida bi ilmi tafsir to ya ka misali da ɗaya na biyu to ga na ukun na sai an ka zo ga suratul a'raf yace wa kadhalika al waqf ala bi rahma wajan fi qawlihi ta'ala a haula alladhina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun mutane a'raf da Allah yake bada labarin su ko ba haka ba za su yi mai yan wuta magana za su yi ma yan aljanna magana ko ba haka nan bane a ha'ula illazina aqsamtum la yanaluhum Allah bi rahma an gane ku yanzu waɗannan ne kuke rantsewa Allah ba zai shafe su da rahama ba zai ba su rahama ba kun san matsalar duniya mutane suna kiyasin duniya da lahira ba haka nan bane tana yiwa mutum ya zamanto ya sha wahala a duniya kuma mi a lahira kuma ya zamanto daɗi zai sha tana yiwa mutum talakka ne a duniya kina a lahira ya zamanto mai arziki tana yiwa mutum ya zamanto a duniya talaka ne a lahira talaka ne kuma tana yiwa mutum ya zamanto mai arziki ne a duniya kuma mai arziki ne a lahira kuma tana yiwa yan mun ce mai arziki ma'ana zai samu babban rabu zai samu aljanna kuma tana yiwa mutum ya zamanto nan duniya yana da arziki lahira kuma shi ba kowa bane to kenan ba a kiyasin duniya da lahira ba daina ba da wadanda kuka babu azabar kabari babu kaza kana kiyasin duniya ne da lahira kana kiyasin abin da hankalinka wai taba zuwa lahira ya gano ya zaka baka labari ha balle kace kace babu kaza babu kaza ga annabi kuma ya tabbata kace ba za ka yi imani da shi ba Allah ya mana tsini to anan in muka duba sai suka ce in an ka zo la khawf udkhul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun suka ce waƙfu ne tam cikakken waƙafi ne waƙila kafin waɗansu kuma suka ce waƙafi ne kaf ma'ana in an ce tam cikakke kenan bai da alaƙar abin da zai biyo baya in an ce kafin ma'ana ya cika amma yana da alaƙar abin da zai biyo baya an gane ko to wa tafsiri ya dullo ala zalika shi tafsiri shi zai bayyana muna waɗannan abubuwan guda biyu an gane ko ilimin tafsiri shi zai bayyana mana wannan yace ruwiya an yahya ibn salam an yuriwa daga yahya dan salam fi qawlihi yanaluhum Allah bi rahma an gane ko qala in qata'a kalamul malaika an gane ko kenan a ha'ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma ko ya zamanto magana ce ta mala'iku ko ya zamanto magana ce ta ashabul a'raf shi yasa nan kaji ya ce in qata kalamul mala'ika in ka diba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samilul halabi karkashin wannan aya za ka ga maganganu sai ka tsaya duka ta cike su an gane ko shasa in ka ji magana baka santa ba ta tafsiri tunda ba da tafan tafsiri ka kewaye san da su ba ai hattara ka bincika a ina an ka faɗi wannan magana kuma shi wanda ya faɗi wannan magana me dalilin sa an gane ko ko wace magana ta ilimi bari cewa babu ta ce a kawo dalili a gani shikenan sai a kawo dalilin sai ka gani kenan wasu nun soke a haula illazina aqsamtum la yanalhum Allahu birahma malaika magana ce ta ashabul a'raf wasu kuma sun dauke ta magana ce ta malaiku wa qala Allahu lahum sai Allah ya ce ma mala'iku kenan shi a fadar wannan malamin ya haibin salam kamar da aka yi riwaya daga shi udkhulul jannata an gane ko to fa ala hadha yajuzu an yakuna alwaqfu ala qawlihi bi rahma tamman kenan waqf ne tam tunda maganar mala'iku ta kare kenan tam ne yanzu wanda gwagwargwar za su zo ba ta su bace wa yajuzu yana yiwa an yakuna kafiyan ya zama tawakkul kafi ana iya tsayawa amma yana da alaka da abin da zai ba shi akafi malam abdullahi li wajhaini saboda huska biyu kaji ya kawo dalili ba cewa kawai ya juzu bai ya kwana a'a ga dalili ahaduha ahaduhuma na farko in nazarta in ka kalli ila linqita'i zuwa ga yankewa min haythul jumla ta fuskar jumla kana man ya kasance cikakke ta fuskar jumla wannan jumla ce daban wannan jumla ce daban muna ganewa ko kenan kowace jumla tana matsayin jumla ce mustaqilla tana zaman kanta ana ganewa ko kenan kowace jumla tana matsayin jumla ce mustaqilla to tunda haka nan da sai zaman to ta mun gane ko yawwa wasani nabiyu wa in nazarta ila ta'alluqi min haisul ma'ana in ka kalli ta'alluq alaƙar da ke gare su min haisul ma'ana ta fuskar ma'ana kana kafiyan sai ka ɗauke shi waqful kafi saboda mi saboda ta fuskar ma'ana wannan maganar mala'iku ce wanga maganar Allah ce kenan an rarraba su waqful kafi ne an gane ko yawwa min haisul ma'ana amma in ka hankalta min haisul jumla a min haisul jumla in ka hankalta ma wannan jumla ce daban wannan jumla ce daban kenan sai ka tsaya akan wannan sannan ka tashi kan wannan in kuma ka kalli cewa a'a suna da alaka ta fuskar ma'ana ni a ta fuskar ma'ana na abin da yake son ya ce tun da maganar Allah ta aka kare maganar mala'iku ce sai aka tashi zuwa ga maganar Allah ayar ba ta kai karshe ba kenan sai zaman to kafi ana buƙatar sauran bayani to akwai qira'atu daban-daban wajen udkhulul jannata akwai adkhilu kadiba da cikin littafin ad-durrul masul ka bambanta kuma tsakanin qira'a mutawatira da shadda karkashin wannan mun fahimci wannan da kyau saboda ɗalibin ilimi in bai yi hattara ba wani lokaci sai ya je ya afka cikin kuskure bai da labari ko ba haka nan bane galibi wani lokacin saboda fannin baka kware game da sanin shi ba kuma ka ji magana ka ce a'a babu shi kaga wannan akwai matsala kwarai da gaske yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan in muka duba udkhulul jannata qira'a ce wato ta abin nan udkhul janna duka qurra haka suka karanta an gane ko sai dai Abu Amr ibn al-Ala da Imam Asim da Hamza da Abdullah ibn Zakwan bi khilafin anhu fil wasl kinan shi in zai hadawa an gane ko bi rahma bi rahmati nidkhulul jannata to me in tanwini yazo in za ayin abun ka kasra da ayi sauran kuma sun karanta bi rahmati nudkhulul jannata in za ayi al-wasl mun gane ko to akwai kira'o'i kuma masu adkhilu wannan khitab ne zuwa ga mala'iku wannan kira'a ce shadda mai so ya koma cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samilul halabi wannan misali ne bayar ba sai shi kadai ba ha tau to kaga nan ashe ilmul waqf wal ibtida yana da alaka da ilimin tafsiri mi kai tsaye mun gane ko yawwa to mas'alar da zamu tashi kanta ko mu ce ayar da zamu tashi akan ta ta gaba wato shine wato aya cikin suratul a'raf dan har yanzu muna cikin a'raf din nan ba mu kai inda zamu tsayawa ba an gane ko yawwa a cikin littafin al-waqf wal ibtida fil qur'an al-karim an gane ko wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a safha ta ɗari biyu da talatin da ɗaya a safha ta ɗari biyu da talatin da ɗaya muna ganewa ko wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fima atahuma فتعالى الله عما يشركون كما هكذا يوا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أكوي قراءة كما فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما eh kira'o'i ne daban-daban mala abdullahi eh kaga in mutum bai san akwai kira'o'i ba da ya ji an karanta sai ya abin nan an gane ko imamu nafi almadani da imamu abu ja'far shi ma almadani da shu'ba wanda yake rawi ne na asim an gane ko al-kufi sun karanta falamma atahuma salihan ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma sauran sun karanta shuraka sai an karanta shuraka a jam'i na sharik shi ko falamma atahuma falamma atahuma salihan ja'ala lahu shirkan nan sai ya zamanto wato sai an kaddara domin shi shirkan matsayin masdar yake ja'ala lahu zu shirkin fi ma atahuma ko sahiba shirk an gari ko haka na ma'anar ko kuma utliqa al-masdar wa urida bihi wato as-sigha sharik fa'il ne sighatul mubalagha wato lil mubalagha kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun kaga maganganu ina ba da wannan littafin ne saboda shi game da tawjihul qira'at galibi da kawo nahwu ya yi fice kwarai da gaske muna ganewa ko ba shi kadai bane amma da yana daga cikin tafai akwai littafin al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi akwai kuma littafin al-muhtasab ibn Jinni wajen tawjihul qira'at akwai littafin Imam al-Baydawi sannan kuma akwai littafin wannan wajen tawjihul abin nan wajen nahwu da sarfu shi kuma littafin da ya fice shi ma littafin al-jadwal fi i'rab al-Qur'an al-Karim na Abdurrahim Mahmud Safi kaga in ka tattara su ka rike don aya sai ka dan zauna ka ɗebo nan ka ɗebo nan ka ɗebo nan kai ma ka hada Allah ya baka naka to yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi wajen waqfi ala qawlihi ta'ala fi ma atahuma shin ana tsayawa nan ko ba a tsayawa ala qawlaini sai suka yi magana biyu magana ta farko alqawlul awwalu magana ta farko annal waqfa huna shi waqfi tamun cikakke in an ce cikakke kenan daga nan magana ta ƙari an shiga wata magana au kafin ko ko kafi ne an gane ko kenan ma'ana ta cika amma yana da alaka da abin da zai biyo baya fala tusaru bima ba da hasun ka ce ba a hada su kenan su dole sai ka tsaya kenan sai ka ce falamma atahuma salihan جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون القول الثاني مغانا تبيو لا وقف هنا باب سيوانا فو فو يوتي وذا ايكينا سيكتي فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون طو ووجه القول الأول fuska ta magana ta biyu ta farko kenan afwan al'awwal na farko amma dalilin da yasa suka faɗi wannan magana shine fuskar anna qawluhu ta'ala cewa fadar Allah subhanahu wata'ala fa ta'ala Allahu amma yushrikun sun kace ibtida'u jumlatin wata jumla ce aka fara musta'naf musta'nafatin kenan wata ta daban la alaqata laha bima qablaha ba ta da alaka da abin da ya gabace ta kenan nan فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما sunan fata'ala Allahu amma yushriku da intiqali ne an kai an bar magana annabi Adamu da Hawwa'u an shiga magana ƴaƴansu shine ake kira intiqal cikin Qur'ani ka sai an kawo ga intiqali an Qur'ani ne yanzu ce kajiya wai sun yi wallahi ce wai intiqali a cikin Qur'ani ma akwai shi kuma da ayat Qur'ani za a baka dalili don ka gane Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mun halicci dan adam daga sulala tatattar kasa kenan tin cabo kenan ko ba kanan bane sai ce thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya sai zama to digon mani to annabi adamu shi an kalata da ni daga taɓoko a yunɓu na laka to sun maji an nahu rufatan fi ƙarar makini kuma an kasan ya shi zaman to ɗigon mani annabi adam ya zai ɗigon mani to kenan intiqal ne bayan ya ce wala qad khalaqna lil insana kamar ya ce ne wala qad khalaqna adama min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan ay thumma ja'alna dhurriyyatahu intiqali na dan qur'aniyuna dole na sai ka da wanga ha wai batu to dan haka kenan ibtida'u kalam ibtida'u jumlatin musta'rafa la alaqata laha bima qablaha wa hiya fil kalam 'an al mushrikina kenan fa ta'ala Allahu amma yushrikuna magana ce akan mushrikai umuman gaba daya wa ma qablaha abinda gabace ta fil kalami na magana an adamu wa hawwa alaihi assalam kina ana magana ne akan adamu da hawwa to kenan wannan wannan shi ne abinda wato sun ka kawo game da shi tau sai zama to kenan ja'ala lahu shuraka'a yana da alaka ne da mi da abin nan annabi adamu da da hawa'u fi ma atahuma tunda biyu ne daga nan kace fa ta'ala Allahu amma yushrikuna kina an yi intiqali wa yu'ayyiduhu abinda yake karfafa wannan ma rawahu samura bin jundab abinda samura dan jundab ya ruwaito sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat hawwa la ya'ishu laha walad hawwa ya kasance dan ta baya rayuwa kenan da ta aihu sai ya mutu an gane ko ita ake ce ma sakla mai wabi inji mai wabi inji Hausawa ai kaji ana kiran harbin harbin kan mai uwa da wabi ko eh mace ta duk in an ta a hidiya mutuwa su kai to don haka in za a halbi cikin taro ita babu inda bai dame ta sai a ce halbin mai kan uwa da wabi eh eh yace to fa nazarat sai ta yi alwashi ita hawa'u la in asha laha waladun in danta ya rayu la tusammihi abdul haris za ta kira shi abdul haris fa asha laha waladun sai danta ya rayu fa sammatu abdul haris sai ta sami shi suna haris bawan haris wa inna ma kana zalika an wahayin wahayi shaitan an gane ko wannan ya kasance daga wahayi ne na shaitan wa amrihi da umarninsa kenan wannan ita ce shirka shirka kamar ta sanya ma yaro suna ba ba bawan Allah ba kenan ta yi shaitan na yi tarayya ya bata umarni a cikin wannan al'amari an gane ko to amma wannan hadisi da sun ka kawo duk da yake malamai sun kawo shi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu tirmidhi a cikin jami'i nashi an gane ko duk da yake yace haza hadithun hasanun gharibun la na'rifuhu marfu'an an gane ko sannan imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jam al-kabir imamu al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak sannan kuma ya sahaha shi ba dan ya sahaha shi bai zaman tuwa sahihi sai an nemi dalilai da kuma ibnu jarir at-tabari shi ma ya kawo shi da ibnu abi hatim ya kawo shi a cikin waɗannan guda biyu cikin tafsiran su an gane ko yawwa amma ibnu hazm al-andalusi yana da zafi kasan cikin malamai akwai mai zafi akwai mai sanyi akwai tsakatsakiya shi kuma ibnu hazm adawa shi da malamai ta ta yi tsanani saboda shi bai yarda kiyasi ba to an ce sai wannan lokaci tun da shi yana andalus na malaman kuma mazhaban malikiya ta adda karfi to kasan malamai wani bi suka iske suna da alaka da gwamnati to wani lokaci in malami bai tsoron Allah in yana da alaka da masu kuɗi ko da masu mulki sai shi rinka tura su su rinka yin banna game da malamai na Allah wani lokaci ba dole bane malami in malami yana yada gaskiya bai halatta ba aje a sa masu kuɗi ko gwamnati su hana shi amma in yana yada ƙarya wannan ya halatta tunda ba abin banna ta yaɗu cikin al'umma ba sani ko muna fahimta ba yawwa to sannan kuma mai yada gaskiya yayi hattara akwai uslubin da in kai amfani da shi gaskiyar da kake son kai gare ta ba za ka kai gare ta ba sai sai an sa hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikma za ka yin da'awa ka faɗi gaskiya amma ka sa hikima yanzu mutumin da zai zo ya maka magana cikin ladabi ya gaya maka gaskiya sai ka karba amma mutumin da zai zo ya ce kai dan iska kai kai karsa da kai kai kai kai to kaga da mutum ya ce wa dan iska ai babu zancen ka tsaya maka saurare shi ba sai ko muna fahimta ba to ibnu hazm dai an kone littattafan sa gaba daya sun ce daga waye rubuta littafin shi al-muhalla aka hab abiyat yake musu in tahriqu alladhi minni ma'i fala tahriq falam falam minni almuhim wasu abiyat ne sun dan kwanta mini yace da'uni min ihraqi raqin wa kagadin ku barni kuma ban damu ba da an kone mini raqin takarda fi raqin mashhur wa kagadin shi ma nau'i ne na takarda an gane ko almuhim ya abiyat ya buge su to shi ibnu hazm dama an san shi da karfin halshe shi yasa ma ibnu ashur ne wani da ya so ya kama magana ibnu hazm bai kawo ta ba sai ce wa taraktuhu ko li baza'ati hina yace saboda mutum na mai kaihin halshi maganganun da yake hudi ga malamai wani bi ba su dace ba zaga irin wannan abubuwan duk akwai su tun canda irin su ibnu hazm in kana karanta littafin su in baka yi anniya ba sai zaman to kai tsaye na kowa kana iya gaya magana haka wato mutum in kai tasiri kamar wani ma zaka iske cikin dabi'a shine yake da irin wannan zafin haka mutane suke wani Allah yi shi mai tsanani wani Allah yi shi gashi nan kamar ruwa duk abinda an ka ce shi babu ruwa dai wani kuma tsaka tsakiya kuma haka ake so ba komai ya kamata ka tsananta ba akwai abin da ya kamata kai magana akwai abin da bai dace kai magana ba ko ba haka nan bane eh haka yana suna cewa haka nan amma ai abin da ake so su manzannin masu zafi ai sai ya kawo mun yadda akwai masu zafi daga cikin su amma in sun kai zafin me yasa suka yi zafi ai annabi Musa ran shi ya ɓaci amma ai ba kullun nan shi ka zahi ba sai da an ka taba Allah ne an kai shirka sannan shi da kanshi da zahin shi ya kai wani wuri sai da ya jiwa da magana Allah wa alqal alwaha Allah ya ce ko dan Qur'ani ya da wanga amma Allah bai kama shi ba saboda hushin ya wuce iyaka daga baya ni an kai shi da kanshi ya dawo walamma sakata an Musa alghadabu akhadha alwaha ba ka fikewa da wannan don ka cewa ka abin nan wani lokacin zahin ka bai sa mutane su karba komi zahin ka ma wani ma daga nan ma yi kana da zahin ma ba zai saurare ka ba amma wani in yi kana ce mai da uslubi kana ba da dalilai to dalilai shi za su sa wai ya gamsu da abin da kake faɗa ba a ce ka a faɗi gaskiya ba dole na a yi bayanin gaskiya wallahu alam yace yaqulu ibnu hazm ibnu hazm yace walladhina sabuhu ila adama alayhi salam abinda sun ka danganta zuwa ga annabi adamu alayhi salam min annahu samabnahu abdul harith sun ka ce ya kira dan shi abdul harith tunda karamu da hawa'u na kenan an ce ta samai yajjiya kenan kamar shi ma ya yarda da wannan magana yace to wannan magana da an ka danganta khurafatun shine tatsuniya shine khurafa ka gane ko ana cewa asatir asalin shi jam'i ne na ustura an gane ko ko istir wajen kalmar nan ta mufrad kin shi ta kai wazani ko shidda ne ko goma sha biyu na dai manta yasa sun ka ce asalin ta ba larabci bace wasu kuma su asalin ta larabci ce akwai dai maganganu kanta ko da an ce ba larabci bace kenan laraba sun yi amfani da ita kafin alqur'ani ya sauka wannan mas'ala ce ta ulumul qur'an yace mawdu'atun khurafatun mawdu'a tatsuniya ce wanda an ka dora an ka kirkira makdhubatun ƙarya ce min ta'alifi man ladina lahu zaka iske wanda kirkira wanda bai da addini ne wala haya'a bai da kumya lam yasih sanaduha sanadin ta bai inganta ba qattu yanke da ji kana jin maganar wannan kasan akwai ƙarfi gare shi to akwai inda ya kamata kai zahi akwai inda bai kamata kai zahi ba ka usulubin kai zamanto da zahi ko da yaushe to amma shi wannan mai magana yace wa qadda afahu jam'un kabirun min al ulama jama'a masu yawa daga cikin malamai sun da afa wannan hadisi wa minhumul qurtubi daga cikin su akwai imamul qurtubi wa ibn al qayyim da ibn al qayyim al jawziyya dalibin shaykhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wa dhahabi da imamul dhahabi shi ma dalibin shaykhul islam ibn taymiya ne an gane ko mai siyaru a alamin nubala da sauransu wabnu kasir da ibnu kasir ad-dimashqi ba ibnu kasir al-qari ba al-makki shi ma shi ko ga ibnu kasir ad-dimashqi shi dalibin shaykhul islam ibnu taymiya ne shi ma wa muhammadul amin ash-shanqiti da kuma muhammadul amin ash-shanqiti shi ma ya da'afa wannan hadisi wal albani da shaykh nasiruddin al-albani tau mun ji wannan da kyau to kaga waɗanda sun kace nan magana ta farko ja'ala lahu shuraka a fima atahu ma sun kace na ana tsayawa ne saboda magana ta shafi wato Hawwa'u da Adam wa wajhu al-qawl ath-thani magana ta biyu anna qawluhu fa ta'ala Allahu amma yushrikuna muttasilun bima qablahu ma'anan sun kace yana da alaka da abin da ya gabace shi ta fuskar ma'ana li'anna siyaqal kalam domin jerin magana qablahu gaban shi an shirki ana magana ne kan shirka ko ba haka ba ja'ala lahu shuraka ko shirkan kaga magana shirka ake yi thumma nazzaha nafsahu amma yushraku bihi amma yushriku bihi almushrikuna sai Allah ya tsarkake kansa daga abinda mushrikai suke masa shirka to mun ji wannan kenan su sun ce duka magana haɗewa za a yi amma waɗanda sun kwaɗe wannan magana ta biyu waktalafu fil muradi bi awwalil qissa sai suka yi sabani tunda sun ce babu tsayawa to kenan yanzu kaka za a yi ya ma'ana ayat take tunda su waɗanda sun ce intiqadi an kai ko ba haka ba to waɗanda kuma su ba su ce an kai intiqadi ba to yanzu a to ayi magana shin me ake nufi da ita واختلفوا في المراد باول القصه sai sun kai sabani da abin da ake nufi farkon kissa wa huwa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ala aqwalin sun kawai maganganu alqawlu alawwalu magana ta farko annal murad bi awwal alqissa umumu bani adama ba annabi adamu ake nufi ba dukkan yan adam min nafsin wahidatin ay min jinsin wahida kina Allah shine ya halicce ku daga jinsi daya don akwai wannan fassara كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سنكة أي من جنسهم أكل فيه تاو القول الثاني مغانا تبيو تودن سنكة باب وقفي أن المراد بأول الآية آدم وحواء سنكة ودن أكل فيه دفرقون آية النبي آدم وحواء وذلك في قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أنغانيكو سنكة وأما قوله فلما تغشاها daga nan hamalat hamlan khafifan fa marrat bi sun kace fa huwa istitrad in an ce istitrad shine magana ka saki hanya ka bar magana da kake ciki kahin ka dawo ilal kalami ala al mushrikina ay magana kan mushrikai min auladi adam na annabi adam wa hadha istitrad min ash-shakhs ila an-naw'i shine kira istitrad istitrad kamar tsawaita magana ko ketara magana min ash-shakhs daga mutun ila an-naw'i zuwa ga nau'in dan adam ga ma aya ya kawo ta ga tanan ba ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين kaga mun faɗa ko ba nan bane an fara magana ne kan annabi adamu tunda shi an kalita da tabo ko yumbu ko amma ja'alnahu an koma zuwa ga zurriya shi kenan shine nau'i ash-shakhsu kuma shine annabi adam waka qaulihi ta'ala kuma kamar inda Allah ya ce walaqad zayyana samaa ad-dunya mun kawata sama ta duniya bi masabiha da tauraru misbah ai shine hitila amma na nufin tauraru saboda suna haske wa ja'alna ha sai mun ka sanya waɗannan taurarun rujuman abin jifa ai ja'alna shuhuba mun sanya yula ta wuta alkharijatu min hawa da suke fitowa daga tauraru rujuman lishayatin abin halbin shaydanu wa laysa limasabihu nafsuha ai bar taurarin na ba aka halbin su kaga an yi intiqadi kenan mun ji wannan alqawlu thalithu sun ka ce kai magana ta uku annal filka أن الآية في الكلام عن آدم وحواء عليهم السلام أنا مغانا لي النبي آدم ده حواء عليهم السلام أنغاني كو وجعلوا قوله فتعالى الله أما يشركون سنك شي فتعالى الله أما يشركون تتمة للسياق an cika siyaki ne inkaran alaihima an yi musu musu kenan sun dauki cewa tun harko har karshe babu wani intikali an gane ko waɗancan da sun kace an fara intikali tun daga fadar Allah subhanahu wataala waɗansu sun ce kwata-kwata ba annabi adamu ake magana kan shi ba da hawa'u waɗansu kuma suka ce a'a ana magana ne kan annabi adamu da hawa'u amma sai da an ka zo wajen falon mata ga shaha sai an kai intiƙadi wasu suka ce a'a tun farkon har ƙarshe duk annabi adamu ake magana to asarul waqf wal ibtida kaga wannan yana da tasiri a cikin aqida alal qawlil awwal in mun ka dauki na farko siyaqul aya fil kalami an adami wa hawwa mun ka ce magana tana da alaƙa annabi adamu da hawa'u wa annahu ma qad waqa'a fi shirki sai kenan sun fada cikin shirka tunda an ce ja'ala lahu shirkan ko shuraka'a wa shirku alladhi waqa'a fihi shirkan da sun ka fada shirkun fi ta'ati shirki ne na da'a aw tasmiya ko sanya suna wa laysa shirkan fil ibada ba shirka ce ta ibada ba to kan zaka iska an yi ruwaye su daga salaf amma ai da'a ita kanta nau'i ce ta ibada wa amma jumlatu ya kawo waɗansu maganganu da an karwaito wa kada asbata jama'atun min as-salaf wa minhum ibn abbas an yi riwaya wannan daga su da yake an samu jama'a daga salaf wanda sun ka tafi akan wannan ma'ana ne ba shirka ce irin waccan ba shirkul ana ikirin shi shirkul asghar wa amma jumlatu fata'ala Allah amma yushrikuna to ita jumla ta fata'ala Allah amma yushrikuna akan waɗanda sun ka ce magana ce ta annabi Adam da Hawwa tun farko fa huwa indahum min qabilil mawsulil mafsuli shina daga cikin abin da ake kira al-mawsuli wanda an sadar da shi ta fuskar lafazi amma al-mafsul ta fuskar ma'ana rarrabe yake shine suke kira cikin ilimin balaga al-fasl wal wasl cikin qur'ani yana da yawa ina fata an fahimce ni kenan su a wajen su da an ka taho ana magana kan annabi adamu da hawwa'u an gane ko bayan an ce fata'ala Allahu amma yushrikuna fa hiya mawsulatun lafzan ta fuskar lafazi tana da alaka da waccan jumla da ta gabata mafsulatan ma'anan ta fuskar ma'ana ba ita ba ba- ba- ba tare suke ba li'annaha intaqalat ila al-kalami an shirkil mushrikina domin da an kace fa ta'ala Allahu amma yushrikuna nan ana magana ne kan shirkan mushrikan Makka an yi intiqali kenan tun shi sai ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluquna an gane ko kuma bai ce fa ta'ala Allahu amma yushrikani ba to in mun dauki wannan magana ta farko kenan an ce annabi Adamu da Hawwa'u shirka ta zo gare su ta fuskar tasmiya ko ta'a sannan an kai intiqali wannan magana kaga tana da alaka da aqida mun gane wannan amma in mun ka dauki magana ta biyu to su ko sun kawo magana uku na farko sun ka ce ba ta da alaka da annabi Adamu an gane ko kenan sunan ta fuskar su sun eh, saboda suna nuna annabi Adamu da Hawwa'u ba su yi shirka ba sun kace kuma babban abin da yake nuna wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam na shafa'a ina fata ana fahimta ta wanda yace eh, i- eh, mutane za su annan nasa ya tuna adam mutane za su zo ma adam fa yaqulu fa yaquluna lahu su ce ya adam ya kai annabi adam anta abul bashar kai ne baban mutane gaba ɗaya khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafakha fika min ruhihi ya busa maka ra- da rai daga wanda ya fito daga wajensa wa amara al malaikata ya umurci mala'iku fasajadu laka suka yi maka sujada wa askanaka aljanna Allah ya sanya ka a cikin aljanna ka zauna ishfa lana ila rabbika ka nemi mana gafarar ubangijinka ko ka nemi mana ceto ala tara ila ma nahnu fihi ba ka gani abin da muke ala tara ma qad balagana ba ka gani irin yadda wahala ta kai muna inda muka inda muka kawo fa yaqulu sai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban yace Allah yayi hushi ubangiji na ya hushi lam yaghdab qablahu mithlahu bai yi hushi ba irin wannan wala yaghdabu ba'dahu mithlahu kuma Allah bai zai hushi ba ba irin wannan wa innahu nahani an shajarati fa asaituhu ya hana min in ci ittanya sai ni ci nafsi nafsi ta kaina nake yi ta kaina nake yi nafsi ta kaina nake yi izhabu ila ghairi ku sai zuwa ga wani na da annabi adamu yayi shirka sun kace da mi da sai ya faɗi cewa yayi shirka to kidan kaga wannan magana tasu um, da sun ka ce a magana ba ta da alaka da annabi adamu da hawa shi yasa sun ka kawo wannan hujja sun ka ce kwata kwata ba su ake magana ba waɗanda sun ka ce kuma annal muradu bi awwalil aya adamu wa hawa'u sun ka ce abinda ake nufi da farkon aya annabi adamu da hawa'u wa amma qawluhu falak ma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih sun ka ce fa huwa istitradun ila al kalami ala al mushrikina kenan daga nan na an ka kare magana an ka karkata ta zuwa ga mushrikai min auladi adam na ƴaƴan annabi adam to shi ma kaga sai zaman to akwai tabri'a ta annabi adamu saboda sun ce ba shine yayi shirka ba an gane ko tunda eh, falan ma tagashaha ba a ce ba ba a kawo wajen ja'ala lahu shuraka a fima atahuma ba wa amma alqawlu thalith magana ta uku cikin magana ta biyu kenan tunda ta rabu uku wa huwa anna al-aya fil kalami an adamu wa hawwa tana magana ne akan annabi adamu da hawwa alaihi assalam wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim وجعلوا قوله suka sanya fadar Allah fata'ala Allahu amma yushrikuna sun kace wannan tatimmatul lisiyaqi kamar an cika siyaki ne inkaran alaihima sun kace an yi musu inkari ne shi annabi Adamu da Hawwa'u sun kace fa yace fa huwa mushkilun jiddan to yayi iskali tunda sun ce tun farkon magana har inda an ka kawo ja'ala lahu shuraka a annabi Adamu da Hawwa'u na kenan kaga wannan sun nuna kamar annabi Adamu yayi shirka sannan fa ta'ala Allahu amma yushrikuna kuma suka ce annabi Adamu da Hawwa ake nufi yace to wannan yana da iskali iskali na farko shine fa ta'ala Allahu amma yushrikuna bi dhamiril jam'i walau kana al-murad adu annabi Adamu wa Hawwa alayhi assalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammu taslim laqala amma yushrikani kaga nan iskali yanzu tunda ya kamata duk da yake wannan ba wajibi bane wani bi dhamirin mutum biyu na iya zamantowa na jama'a larabci amma da ta fuskar zahirin abin da yake zuwa kaga nan an samu sabani don ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga bai ce qalbakuma ba wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qawmi satani wa kunna li hukmihim shahid bai ce li hukmihima ba duk da yake sun ce ai hukunci dole sai an san wanda za a yi an gane ko kenan dai a larabci wani lokacin musanna yana izmantuwa ta fuskar jam'i ana iya mishi isnadin abuna na musanna mun gane ko sannan asali na biyu da sun kace dun magana an ciki ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquna wa la yastati'una lahum wa la anfusuhum yansuruna yadullu ala anna al-maqsud min hadhihi al-aya ar-radd ala man ja'ala al-asnama shuraka lillahi ta'ala kaga wannan yana nuna cewa wanda ya sanya ma Allah gumaka ba wai shirka ta su- sanya suna ba to kaga wannan bai dace a ce kuma annabi Adam ake kanci ba الثالث نأكو أنه لو كان المراد شركهما بإبليس في التسمية da ana nufin sun yi sanya iblisu shine yayi shirka sun yi shirka da shi a cikin suna bai ce ba ayu shiriku man la yakhluqu shay'an bai dace ce ma la ya khluqu shay'an ba domin ma li ghairi al-aqili man lil aqili to shi ko iblis ai aqil ne ya kamata a ce ayi shirikuna man la ya khluqu shay'an wa hum yukhlaquna ina fata an fince ni to duk da yake duk da yake wani lokaci man tana idza kuwa li ghairi al-aqili kuma man tana idza kuwa lil aqili ko ba karan bane id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharra kaga nan dan adam ne ake zance duk da yake na cikin ciki yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi kaga ma fi samawati ma fil ardi kace su akwai aqil akwai ghairul aqil bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah ta'ala to to ya zo yayi tarjihi alhamdulillah kaseera yace da yazo wajen tarjihi bayarin ya kama ganu yace lakin alladhi yadhhar abinda yake bayyana wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah anna tabri'ata adam wa hawwa alaihim assalam min wuqu'i ash-shirki minhuma awla a nisantar da annabi adamu da hawa'u a ce sun yi shirka shine fi dacewa wa in sun miya shirkan fi ta'ati wa tasmiya ko da ma an kira shi shirka ta tas na ta'a ko suna bai dace ba wa bina'an arihi fa inna rajih huwa al thani kina doki magana ta biyu bi anna al-murad wuqu'u shirki fil aya hum umumul mushrikina min zurriyyati adam a dauke su cewa ƴaƴan annabi adamu na sun kai shirka sannan ya kawo maganganu dalilai ɗaya biyu uku hudu biyar shidda na bakwai waɗanda sun karin jayar da wannan magana mai so sai kuma cikin littafin insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam ayan mu ta gaba cikin suratul anfal ne mun ƙari da bayani a cikin suratu al-a'raf wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin wato suratul anfal aya ta 64 malam yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil waqfi wajen tsayawa ala qaulihi ta'ala hasbukallah ala thalathati aqwal magana uku tarjihul wasl fi hadha al mawdi' sun kace ana wucewa ma itibari jumla wa man ittaba'aka ma'tufatan ala Allah kenan za a wuce kuma atafina an kai ba isti'nafi ba an gari ko kenan ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin alqawlu thani magana ta biyu tarjihul wasli sirrin jayar da asadar fi hadal mawdi' a wannan wurin ma atibari jumlati wa man ittaba'aka ma'tufatun ala kafi sun kace kafun ne an kai ma atafi sun yarda da ai wasu amma su atafin ba Allahu bane ba atafi ne akan Allahu ba atafi ne akan hasbuka القول الثالث مغانا تأكو ترجيح الوقف على قوله تعالى سرين جايد أي وقف أكن حسبك الله ووجه القول الأول فسكر مغانا تفرقو كنان دليل انتا هو إلا تستاسك فإيوان نم مغانا أن جملة ومن اتبعك جملة من اتبعك معطوفة على الله أن يعطف انت أكن الله ومعنى الآية ma'anar aya ala hadha alqawl akan wannan magana anna Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yukhbiru nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam yana ba annabin sa labari annahu anna hasbahu Allah Allah ya ishe shi wa hasbahu almu'minuna kuma mu'minne sun ishe shi fallahu yakfika Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minina waɗanda sun ka bi ka na mu'minnai daga mu'minnai yakfunaka sun ishe ka kadhalika haka kenan kaka damu da kafirai ko da sun fi musulmi yawa wastadallu ala dhalika bi dalilaini sun kafa hujja da dalili biyu al dalilul awwal dalili na farko sababu nuzulil aya dalilin saukar aya sai ka kuma kenan yanzu cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab da al-muharrar fi asbab nuzulil qur'an sai ka ga yadda bayanan suke فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ذو ابن عباس الله يقال الدارشي دا بابنسا قال يتي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وثلاثون متن تسعة وثلاثون رجلا أنغانيكو متن ثلاثين ترى سم مسلمتا ثم إن عمر سنة عمر أسلم يم مسلمتا فصاروا أربعين سيسو كذا أربعين فنزل جبريل عليه السلام سي جبريل يسبكا بقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله wa man ittaba'aka min almu'minin an gane ko sai dai sun nuna asarkin yana da dan rauni yana da ma rauni ba dan rauni ba sun ka ce lakin hadha al-asar fi sanadihi du'fun akwai rauni wa fi matnihi a cikin mataninsa nakaratun wato akwai nakara in an ce nakara akwai abin kyama to sai ya kawo kowane dalilinsu ya kawo wanda sun ka nuna sanadin da'ifi na daga cikinsu akwai imamu suyuti da waninsa da ibn jauzi sannan kuma magana ta biyu dilalatu siyaqil ayat in an hankalta mu siyaƙin ayoyi an gane ko kina aya kamar yadda ibn ashur shi ma yayi bayani ya nuna cewa da Allah ya ce hasbullah hasbu fa inna Allah lamma akhbara bi annahu hasbuhu wa kafihi wa bayyana dhalika bi annahu ayyadahu bi nasrihi fi ma mada wa bil mu'minina faqad sara lil mu'minina haddun fi kifayati Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kenan mu'minai su kansu suna cikin mi isar Allah kenan su yakin aya to bayan wannan kuma ba su kawo ba cewa wanga aya ta sabka ne a Madina tunda suratul anfal madaniyya ce kuma babu dalili wanga aya makkiyya ce alhali musuluncin Umar kuma tun a Makka ne kaga wannan shi ma abin dubawa ne wa wajhul qawli thani magana ta biyu da sun kace anna jumlatu man ittaba'aka ma'tufatun 'ala al-kafi min qawlihi ta'ala hasbuka fal jumlatu fi mahalli jarr tunda hasbuka kafun din nan damirun muttasilun mabniyun 'ala al-fath fi mahalli jarr bil idafa da hasbu wa ma'na al-aya ma'ana aya hasbuka Allah ya isar maka wa man ittaba'aka kidan hasbuka ya ishe ka wa manitta ba aka kuma ya isar ma wanda ya bi ka Allahu Allah kiran fallahu wahdahu kafika wa kafi atba'ika Allah ya isar maka kuma ya ishe ya isar ma wanda suka bi ka fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin ba ku buƙatar taimakon kowa an gane ko sun kawo cewa wannan ataf yana da rauni saboda ba a ataf akan al-damir sai an ƙara abin nan sai an ƙara harful atfi an gane ko sai an ƙara kuma harful jarri kina ya kamata a ce an gane ko don haka suna ganin ya kamata a ce hasbuka wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin amma wannan ba hujja bace a larabci domin su hujjar su Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard bai ce wa darihi ba to amma wannan bai da ƙarfi saboda malaman lokaci suna ganin wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham a qira'a ta hamza da kasra ne wal arham kuma bai ce wa bil arham ba kuma qira'a ce mutawatira ta haka dai ya kawo maganganu na malamai sannan magana ta uku da sun karajjaha waqafi akan qaulihi ta'ala hasbukallah sai a tsaya anna jumlatu wa man ittaba'aka minal mu'minin fi i'rabiha wajhani sun yi i'rabin ta da fuska biyu annal wawa isti'nafiyya ibtida'iyya kinan isti'nafi ne wata sabuwar magana ce wa laysat atifatan fal ma'ana hasbuka Allah Allah ya isar maka thumma ibtada'a fa qala wa man ittaba'aka minal mu'minin kadhalika hasbuhumullah suma Allah ya isar musu الثاني نبي أن الجملة في موضع نصب سندوك جملة تنا متين نصبا بفعل مضمر da fi'ili wanda za a kaddara takdiruhu wa yakfi man ittaba'aka minal mu'minina ina fata an fahimce ni to shi yasa wasu sun ba'afa kuma wannan i'rabin an gane ko eh sun ka nuna wannan i'rabin yana da rauni to wannan waqfu wal ibtida yayi tasiri game da aqida an gane ko banal ulama'u alwaqf fi hadhihi al-aya ala itibari hasb ala ala itibari al-hasb wal kifaya kenan shi malamai sun gina waqafi akan yadda ka fassara ka hankalta ma ma'ana ta fassara al-hasb wal kifaya hal huwa min Allah wahdahu am annahu yusharikuhu fihi ghayruhu shin kifaya ta Allah ce shi kadai koko mutane su masu da tasu to in an ka ɗauki cewa wa manitta ba aka wawal atfici kenan فالقول الأول مبني على أن على أن الخلق يشاركون الله في الحسب والكفاية لبعضهم an gina shi ne akan mutane halittu suna tarayya da Allah ta fuskar kifaya duk da yake ma kifaya ta Allah daban kifaya ta ta halittu daban kamar inda aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi da Allah da mala'iku suna salati ai kaga salatin nasu ba ɗaya bane tunda zatin ya bambanta to amma in mun ka dauki alqawlu thani wa thalith mabniyun mabniyani an gina su ala tibaril hasbi wal kifaya haqqan khalisan lillahi wahda sun dauki cewa kifaya ta Allah ce ita kadai kenan hasbuka Allahu kenan wato atfu akan damiri na kafin wa man ittaba'aka minal mu'minin ko kuma hasbuka Allah sai a tsaya wa man ittaba'aka minal mu'minin sannan wato a wuce to irin wannan kuma sai ya zamanto yace wa hadha huwa al-muwafiq li aqidati ahli sunnati wal jamaa wannan shine dace da aqida ta ahli sunna wal jamaa wa huwa alladhi dalla istiqra'u al-qur'ani alayhi shine istiqra'in qur'ani bin diddigin ayoyin al-qur'ani kenan fa innal ayati kullaha domin ayoyi dukkan su wanda ba wannan ba tadullu ala anna al-hasba wal kifaya lillahi wahda tana nuna kifaya ta Allah ce shi kadai wa min amsalati zalika misalin wannan qawluhu ta'ala ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله an gane ko kenan wa qalu hasbuna Allah eh wa qawlihi alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh alaysa Allah bikafin 'abda fa abinnan fa in qul hasbi Allah alayhi fa in tawallaw fa qul hasbi Allah nan bai kawo fa'un ba sai an sata ina fata an fahimta to ya za'afar da magana ta farko amma in ya kawo maganganu kusan guda biyar da suke nuna magana da'ifiya ce na cewa muminne suna da kifaya an gane ko amma in mun ka ɗauki waccan na cewa zafi ya bambanta kenan kifaya su ita ma ta bambanta ko ba haka nan bane kenan sai zama to dukkan maganganun ba su karo da juna ba ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan asarul waqfu ibtida a cikin ilimin aqida kenan to ga dukkan alamu lokaci ya yi halinsa dan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته